الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يوم yau muna juma'a a sha uku ga watan sha'aban hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da ishirin sha tara ko daidai da ishirin da uku ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, littafin tazilo na kashiful ilfasi na maulan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. satin da ya wuce muna cikin fasali da shehu radiyallahu anhu ya yi il kalami ala shaqahatil majazidi wato fasali da yake magana akan shaqahatu na majazubai a shehu radiyallahu anhu mun tsaya inda ya kawo mana wani zance daga cikin a wato wasu zantuttuka na imamu abul qasimi aljunaid yau za mu tashi akan wani zancen kuma dai wanda shi kuma shehu ya kawo na imamu shazali wa kana shehu abul hasan shazali ya kulu shehu ya ce cewa abul hasan shazali imamu shazali ya kasance yana faɗa ya ce ma baƙiya bi hamdillahi inda ghairina min ahli asrina ilmun nastafidu bihi ya ce ina gode ma Allah babu wani ilimi da ya saura a gurin waninmu daga cikin mutanen zamaninmu wanda za mu je mu nemi fa'ida a gurin shi mu amfana da shi. Yana magana ne nan cewa a mutanen zamanin shi, to ya gode ma Allah da ya masa baiwa, wadda babu wani da ya rage da zai je gurin shi domin neman wani ilimi da zai amfana da shi. Eh, ya faɗi wannan yana da gode ma Allah. Wa inna ma nanzuru fi kalami ghairina lina arafa ma manna Allahu bihi alaina dunahum. ya ce kawai dai muna duba muna yin tsokaci a cikin zancen waninmu in waninmu ya yi wani karatu ko ya wani rubutu to muna dubawa ne mu karanta saboda maga irin abin da Allah ya mana baiwa da shi wanda su ba samu ba in mun karanta sai mun Allah sarki dama iyanan suka tsaya bima huwa fawqa muqamihim na daga abin da yana saman muqamin da su suke akan shi yace to fa nashkurullah ala zalika in mun gani sai mu gode ma Allah akan haka da eh sai mu gode ma Allah wa kabarani a Sheikh Ali Shadali rabibu Sheikh Abdul Mawahib a Sheikh Ali Shadali ya bani labari agolan Sheikh Abdul Mawahib qala yace sami'tu sayyidi Abul Mawahib yaqulu naji sayyidi Abul Mawahib yana fada yace kuntu wa ana muridun atakaddaru min madahi shazaliya nufusuhum yace na kasance a lokacin da ina muridi ina cikin sairi na ina jin fatar rai daga irin zantuttukan da wato ƴan ɗariƙar shazaliya suke yi na yadda suke yaban kawunansu sai su ta yaban kansu su ta yaban kansu yace to wannan abu ya kasance yana ɓata min rai bana jin daɗi wa aqulu a cikin zuciyata sai in dinga cewa kaifa yanbaghi li faqirin an yuzakki nafsuhu bainan nasi ya zai a ce ya kamata ya zai ya zai kamata ga ga- ga- ga- ga sufi ya rika tsarkake zuciyarsa a cikin mutane ya rika tsarkake kansa ya rika ganin cewa wai shi ba dama ne yana yaban kansa ya za a yi haka ya kamata a cikin mutane kuma yace to wannan abin haka nake faɗa yace hatta wasaltu ila maqamihim allazi madahu minhu nufusuhum yace ana nan ina sayri har sai da na sadu da wannan muqamin nasu wanda a cikin muqamin ne suka yabi kawunan su eh yadda na samu na sadu da muqamin sai na gane abin da suke ni na gane yadda lamarin yake eh yace to fara'aitu anna tilka min awjabil wajibati sai naga ai wannan yaban da suke makawunan su yana daga abun dole dole yana daga mafi wajibabbin al'amura da ya zama dole sai an yi shi eh sai na gane haka min awjabil wajibati alal abidi akan bayi dole ne su yaba kawunan su shi yasa idan ka ga wani wani bawan Allah in dai na Allah in dai na Allah har dai kuma a ce wani arifi ne ko kuma wanda ya kai makamin shekarta bisa ga hakikan al'amari da ma'anar shekarta din a cikin dariƙan mulku shehu jani sai ka ga yana magana yana yaban kanshi yana wasa kanshi yana kira da kanshi in dai na Allah ne to kada ka yi masa musu kada ka ja masa akwai wani guri da ya je inda baka fuska gurin ba. wannan yaban da yake yi da yake ma kansa a'a ba wai shi bane da yaban kansa da kansa da eh yana gode ma Allah ne bisa ni'imomin da ya masa yana maimaitawa godiya ga Allah ne saboda shi din nan Allah ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza eh yana gode ma Allah ko yawa to haka zaka fassara shi wa annahu la yakfi al-insanu an yashkura rabbahu fi nafsihi faqat wanda zai ce a to idan godiya yake ma Allah ya gode ma Allah shi da shi mana ya kuma zai zo kuma ya ce wannan abu gaban jama'a yace ina ai ba zai wadatar da mutum ba ya goce ma Allah a cikin zuciyarsa kadai abin ya wuce haka a wannan ba zai isar ba ba zai isar mun gaira lafazin ba tare da lafazin ba dole ai bayani yace dole a tsiki musu wa inna ma alaihi an yushayi a zalika bainal ibadi cewa wajibi ne ga mutum ya yada wannan godiyar ga Allah tsakanin bayi ya faɗi irin ni'imomin da Allah ya masa yayi bayani dan a gane ya faɗi wane ne shi in ya isa ya faɗi wane ne shi din in shi din ya zama shi nan ba mukamin muridai bane ba ba mukamin muridai bane ba mukamin wasilai ne mukamin arafai ne mukamin kamilai ne yawwa ba kuma shi kenan kuma ka je kuma a'a wannan ana magana ne kan ainihin manya ke me kai muridi abin da yake wajibin ka kula da kanka tsara lamarinka sai ta tafiyarka fahimci abin da ke gabanka da nisan tafiyar ke wahalarta to ka fuskanci wannan kawai ka tunkari Allah shi ne abin da ke gabanka eh in ba a wanke kafa daga ƙurar tafiya ba ai ba a ba da labarin halin da aka rasu kai a halin tafiya wanda ya kamo hanya daga gari mai nisa zuwa gari mai nisan gaske da ya zo a tsakiyar hanya ba a kai inda za a bahe ya tsaya gindin itaciya kai ai bari ku sha labari ta hiyar nan malam an yi kaza to kai ya kai ya ba da labari bayan ba a kai ba ai kana nan kana nan labaran naka kuma duk wanda suka wuto baya ko wanda ma ka riga su tasowa ya zo su wuce ka kuma kai kuma kana nan ka zama mai ba da labari bari ka kai malam bari ka kai idan ka kai sai isa inda ake nihi to daga nan sai ka bada labari eh ai ko qur'ani ka tasa kana neman hadda ai baka zo kana gaya mutane kai mun sha wuya mal mun sha wuya kai karatu ba sai an yi daga ka haddatan ka zama goni to to ba da labari saboda na baya su zage su zage ta mutum amma kai baka kai kala ba kuma ka zo kana ba da labarin wahalar tahiya to ai kai ma yanzu baka kai mukamin ba da wahala ba ko yawwa to haka ake yi to idan mutum ya kai can din sai ka ji yana magana a cikin magana yana yaban kansa to wannan ba za a yi eh godiya ga Allah godiya ga Allah ah hatta ya alamu bihil qasu wal ammu har sai ya zama kebantattu daga magarin jama'a sun san shi فإنه تعالى يحب عباده أن يشكروه فإن الله تعالى يوم لله ألا مدوك كنسركي يحب, يحب من عباده أن يشكروه يناسا باين سسكوتي مسا ويذكروا قدله وإحسانه عليه كما سرق أنبتا فللنسا لكيوتتا وانديمس بين عباده سكان باينسا ويصفوه بالجود والكرم والفضل كما سرق سبحانه الله بالجود دبيوة والكرم دكرمتي والفضل دفللا انتهى قال يتي ورأيت تخطي شيخ جلال الدين ناغني ربوتون شيخ جلال الدين في كتابه أشكل التاهنسا التحدث بالنعمة سونا ما لتاهن ذكروا da ni'iman Allah ma na sahu ga abin da yace yace ana alamu kalkin lahil ana kalaman wa famman yace ni ne mafi sanin duk halitta Allah ga baki ɗaya a halin yanzu na fi kowa ilimi na fi kowa ilimi a rubutu alƙalami in an ɗau takarda ke na fi kowa ilimi kuma a zance in magana za a yi ni ne mafi ilimi ya faɗa sun makala sannan sai ce sai warye sharhin maganar tasa ya ce fa'inai tare da alaina mu'utaridun idan mai bijirowa ya mana bijirere ne ya mai musu ya mana musu akan wannan zancen kulna da hu sai mu gaya masa haza mawqulun ila taksis al-aql bi zalika al-alam haza mawqulun ila taksis al-aql shi wannan mai musu abin wakiltawa ne zuwa ga keɓantuwar hankali zalika bil alami zamanina au baladina au iklimina la ghair wannan zancen da aka ce shi ne mafi sani ko dai ya zama mafi sanin zamani ko kuma ya zama mafi sanin gari ko kuma ya zama mafi sanin wani yanki ya ce shi ne mafi sanin bayan Allah a yanzu to bayan Allah na duk duniya ko ko bayan Allah ne na jahansu na ƙasansu ko ko bayan Allah jahansu ko ko na local government ko ma na nihin bayan Allah gidansu ne to me na musu to shi kuma abin da ake so idan sun yi magana to a iya gwargwadon hankalinka to ka fassara maganar da abin da ya kusa da fahimtar ka kar ka yi musu musu sai ka zanna lafiya eh وعلى ذلك حمل العلماء قوله تعالى في بني إسرائيل akan irin wannan fassarar ne malamai suka ɗauki suka fassara zancen Allah madaukakin sarki inda yake cewa wa anni fattaltukum alal alamina banu isra'ila ba Allah ce kuma na fifita ku akan dukkan talikai alami ne yace wa qalu sai malamai suka ce la yadkhulu fi zalika al anbiya wal malaikatu da annabawa da mala'iku ba su shiga a cikin wannan lissahin ba. Yi ba su shiga ba. Allah ya ce ya fifita su akan dukkan talikai. To, ai, annabawa ma talikai ne, mala'iku ma talikai ne. Manzanni ta, to, hada su, ai, kai ma kasan ban da su. Haka ne? To, kaga ashe kenan idan mai magana ya yi magana. to nemo hanyar warware wannan maganar tasa da za ka fahimce ta daidai abin da ka riska ba ka ce ƙarya ba ne. Eh, nemi su yana cikin hadari. Ala Shehu Jalaluddin ya ce, walau la itibaru hazihil ƙa'ida ba dan lura da wannan ƙa'idan ba ta fassara abu gwargwadon yadda aka riski fahimtar shi allati laysa indaha barahun wadda babu makawa a kanta lakanan talqibu بقاد القدات وقد القدات محرما غير مباح yace ba dan wannan fassarar ba da yin lakabi da ake ma alƙalai a ce alƙalan alƙalai ko kuma shugaban duk alƙalai ya ce da ya zama haramun to ya za a ce alƙalan alƙalai ai shine Allah shugaban alƙalai gaba ɗaya ai shine Allah amma sai a zo jiran da kadi ko sai a ce alƙalan alƙalai a ya za a yi zama alƙalan alƙalai bayan Allah shine alƙalan alƙalai a ana ne alƙalan alƙalai na jaha ko ko kuma alƙalin alƙalai na ƙasa ka gani kaga da an ce alƙalin alƙalai ba ma ka tunanin cewa amma Allah kishiya saboda ka san abin da ake nihi to dan me shi zubi in yi magana ba za ka gano abin da yake nihi ko kai tambaya ba yake ƙarya ne an gane abin da ka san shi Ibrahim akwai warware masala duk matsalar da aka ɗauka dai kun ji tun farkon littafin nan eh dai an wata filla ko mutum bai da hankali ya gane ko mun yadda mutum ya kai gari yawa ya fahimta wallahi sai ya gane illa billahi ke radiyallahu anhu an fahimta eh gaira mubahin da bai zama halattacce abu ba li'annahu shamilun li kulli nabiyyin fal wa li rabbil alamin domin wannan magana ta gama dukkan annabawa gaba daya kai ba haka ba har ma da ubangijin talikai Allah eh amma ka san ba haka ake intaha wa kana shehu abul hasan as-sadali yaqulu imamu abul hasan sadali ya kasance yana cewa ya ƙulu kasiran li ashabihi da yawa yana faɗi masahabbansa yana cewa ilinu bi da'atikum ku bayyanar da ayyukan bin Allah da kuke aikatawa izharan li ubudiyyatikum saboda bayyanar da bautan da kuke wa Allah kama ya tazaharu ghayrukum bil ma'asi kamar yadda wasu ku suke bayyanar da saba ma Allah ku kuma ku bayyanar da ku bi Allah in dai mai zunubi zai zo ya aikata zunubi yana jin cewa kamar ma kamar alkhairi yake aikatawa to ku da kuke aikata alkhairi dan me za ku zo ni boye boye abin da ya gaya ma almajiran su kine ce kowa ya kai hidiya ba Allah eh ku bayyanar ba komi wa alaikum bil ilam lin nas bima manhakum Allah ta'ala min al ulumi wal ma'arif yace na hore ku bi ilam bil ilam lin nas da bayyanar ma mutane bima mana hukumullahu ta'ala da irin abin da Allah ya muku baiwa da shi min al-ulumi na tarin ilmai wal ma'arif da ma'arifofi kuma mutane bayani ku bayyanar musu eh akan irin haka ne zaka ji walam shehu bahi radiyallahu anhu wardawa annabi yana cewa fa hal absarat aynayka bisliya sa'irat suluki wa jazbi wal ulum quyudu kin wai kai tunda kake idaniyarka ta taba gane maka mutum iri na na sairi me kai kawo irin nawa me kai ka taba gani ka taba gani to ka gani to irin wannan ne ya dan bada misali a fa hadhihi ba'du nuqulun min kalami salaf salih Shewa ce wannan wani ɓangare ne na abubuwan da aka kirato daga cikin zancen magabata na ƙwarai. To azzinu bi annal ulama wa salihin tana sanar da mu cewa lalle malamai da na ƙwarai mutanen Allah ma madahu nufusahum fakaran ba su yabi kawunan su ba dan alfahari wa riya'an ba su yabi kawunan su ba dan riya ha shahum Allahu min zalika Allah ya nisanta su da haka ba zai yi musu aikata haka ba innama banau amrahum fi zalika cewa sun gina lamarin su ne a cikin wannan yaban da kaji suna yi ala qawaidin sahihatu akan wasu ka'idoji ingantattu wa agradun shar'iyyatin da kuma bukatu ne dalilai ne na shari'a ba wai dan su yabi kansu bane ba dan kansu bane su kai yace fa iyyaka ya aki na hane ka ya kai dan uwana an tubadira ila al-inkari kada ka gaggauta shiga cikin sha'anin inkari ala ahadin min al-arifina ga ɗaya daga cikin arafai idan madaha nafsahu idan yayi da kansa wa tahamiluhu ala al-agrajat nafsaniya kuma ka dauki wannan zancen nasa da fassara ta bukata ta nafsu ta rai ta zuciya ba da idlai ala hadhihi al-adillati bayan ka karanta wannan dalilai da muka kawo wannan kuli da waɗannan ilmomi da muka turo allati zakarnaha wanda muka ambata to daga yau shehu kada an ƙara ji wani ya karanta wani littafi na wani bawa na Allah bayan ya ji abin da muka faɗa cikin littafin nan kuma zo ina masa musu akwai haɗari cikin musu din duk wanda ya musa wata falala ta Allah da ya yi ma wani bawa na Allah har abada shi ba zai samu wannan mukamin to ai bai yadda da shi ba ba zai samu sannan duk wanda ya yi da'awan abun da ba shi gare shi to ba za a taɓa sai sana taka wannan mukamin an gane wanda a- bai kai mukami ba yayi da'awan mukamin yana sane da ƙarya da ganganci yace shi ai shi na da mukami kaza to ya haramta ma kanshi samun wannan mukamin kowa kawai ya tsaya mutum shi a zanna lafiya muridi muridi ne ila yawmil qiyamati shehi shehi ne ila yawmil qiyamati sai dai idan an samu ci gaba ko an samu wani canji daga hadara kuma Allahu a'lam Ah, wa alayka bihamlihim ala ahsan al-mahamil shehu yace na hore ka da fassara zancen su akan kyakkyawan fassara wa qad madaha Allahu ta'ala alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu haqiqa Allah ya yabi bayansa da suke sauraron zance sai su bi mafi kyau a cikin zancen inda yake cewa a cikin zumar ko ula'ika allazina hadahum Allah wa ula'ika hum ulul albab wannan su ne wa'inda Allah ya shiryar da su kuma su ne ma'abota hankali ala yace wa sami'tu sayyidi ali al-khawwas rahimahullahu ta'ala ya qulu yace naji sayyidi ali al-khawwas Allah ya masa rahama yana cewa la yasugul inkaru shar'an inkari a cikin shari'a ba zai zama halartacce ba illa idza lam yaqbil zalika al-amr ta'wila sai dai idan wannan lamarin da kaji ba zai iya daukar tawili ta kowace fuska ba amma duk abin da za a iya a ji shi kuma ya dau tawili ta wata fuska to haramun ne inkari a cikin sa an gane wa kana yaqulu aidan ya kasance dada yana cewa ah, ina ne min kamalil fakiri yana daga cikin sufi an yahmila kalamul akabiri ala ahsanil mahamili ya rika fassara zancen manya akan kyakkyawan fassara lukurujihim an maqamit talbisi saboda ai su manya nan da yace akabiri yana nan kamilai su arifai din nan wanda suka samu mukami mai girma a cikin a cikin matafiya al sun riga sun kubuta daga cuɗanye babu wasa ko banna a cikin lamarinsu war ru'unatan nafsaniya kuma babu aibobi na nafsu cikin lamarinsu lamarinsu gaba ɗaya saiti ne lamarinsu gaba ɗaya Allah suke nufi Allah suke nufi wayan ajaza anil jawabi anhum fi qawlin qaluhu idan mutum ya gaza yin jawabi gare su a cikin wani zance da suka faɗa aw fi'lin fa'aluhu ko kuma wani aiki da suka aikata fa yaslim lahum ya sallama musu wale kufa anil inkari kuma ya kare kada ya mutu musu li'anna munazi'ahum haqiqatun ala uquli amsalin an gane domin mai jayayya da su bisa ga haƙiƙa akan hankula irin namu akan tunani irin namu la su ya mala'ayin matul mujtahiduna wa kubara'i muqallidihim balle kuma manya-manyan shugabannin nan mujtahidai da manya-manyan masu masu bin su masu rataya da su to yaushe wa anna li amsalina an yatasadda li raddi kalamihim ya za a yi mutum irin mu da ba irin su ba kuma ya zage ya gudana cikin musama zance irin nasu a'a yaushe kana firamare aji ɗaya ana koya maka abcd kuma wani profeso zai zo ya magana kuma ka ce wai kai ba mu san wannan ba to dama za ka san shi ya fi kana nan rauda ana karanta maka alif ba ta ta jin kaza ba ka raba tsakanin jin sabe da da da ha sabe eh ba ka raba tsakanin ha karami da ha sabe eh ba ka bambanta sun da sadi kuma wai can wani kuma gaggaran mahaddisin alqur'ani kuma ya magana ka ce kai ina ba mu san wannan to ta ina za ka san shi kai a wato to nan shine abin da yake gaya mana wa anna liya misali na an natasadda li rabbi kalami ya za a yi mutum irin mu mu bajira mu su kwana mu- mu mu shiga cikin yi mu kamar i- i- isu isu musu ta yato yanzu ne za ka ga abubuwa duk sun zama yadda suka zama malam muna rayuwa a wani zamani malam abin ba daɗi kawai kowa ji yake kawai shi arifi kowa ji yake shi shehi kuma dama al'adar mu mutanen mu muƙaddame da wadansa kowa shehi ake ce mishi shehi shehi an shawo kana shehi an dan shehi shehi shehi wannan kalmar billahi allazi la ilaha illa hu ba kusa take ba. kaga wannan muqamin wallahi muqami ne mai girman tashin hankali mutum ya zama arifi ma wani mashi a cikin makamatun dinin salasi ya faɗa ya ce sai an ta ta yi raga-raga sai an ta ta yi fata-fata ya ce duna hukar ulkatadi kafin ka cimma wannan mukami ka keto ka keto ka keto ka keto mukaman nan na islam iman insan a cikin islam at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa su uku a cikin iman المراقبة الصدق والإخلاص والطمأنينة مقام إيماني kenan ko in an haɗa kaga shida na uku na na na, na ihsani almuraqabatu walmushahadatu walma'rifatu kaga an an buga ya zama tara ka zo nan gurin ma'rifa da aka zo nan sai shehu yace akan muraqaba sai shehu yace hiya anfasu maqamatur rijali ya ce ita muraƙaba ita ce mafi tsadan mukaman musufaye rijalullahi na Allah ɗin to muraƙaba shine mukami mafi tsada da suke takawa haka shi Ibrahim ya faɗa rabbi Allahu yace ita kuma mushahada gani ne amma ba da wannan idan gani ne da idan zuciya mutum zai gaskiya da idan eh eh Allahu a'lam zai gaskiya da idan na zuciya ita kuma ma'arifa to shikenan kuma shikenan in an je nan kuma babu ganin babu mai ganin sai dai abin ganin kawai eh yawa an gane ko to ka gani to shine yace to kafin mutum ya kai nan wajen sai an tasa ta yi daga daga ta tarar take saboda bala'in ijtihadi da girman muqami sannan kuma sai ka taka tsayin tsidau da ƙauhaka sai ka taka ƙusa da za mu gane ƙusa in ci tara da ƙauhaka mai tsinin tashin hankali sannan za ka cimma wannan mukami to ma yanzu kuma malam kuma nan mukamin shi hanta din nan na gaba da nan gurin ba wai da ka zama arifi shi kenan kuma ka zama kai shehi bane ba ba haka bane abin malam yana da yawa sosai yana da yawa sosai shi an ce wannan shehi ne a ma'anar shehanta din a cikin ɗariƙar shehu tijjani radiyallahu anhu wannan fadin yanzu ya zama ya zama ya zama khalifa ne ya zama shi wakili ne na shehu tijjani ya zama duk lamarin sa lamarin shehu ya zama duk lamarin sa shehu kamar shehu tijjani ne ke yin abin da kansa ya zama wakili ne na hadara idan ya baka kamar shehu tijjani ne ya baka kamar ka an sagun shehu tijjani ne a yadda yake din nan ba a yadda shehu tijjani yake ba ka gani to saboda haka za ga abin malam yana da yana da wahala eh yana da wahala kawai dai zaman lafiya shine mu muridai mu tsaya muridancin mu babbar riba a duniya ba ta wuce ka zama muridi sadiki ba in ka zama muridi sadiki to duk abin da ake so Allah ya baka amma wani lalaba lalaba da wani neman menene menene menene shi gidan kai ma shehi shehi wannan kuma ka shaki ba yau ina miki na'am to wa qad tasadda shakhsun wani mutum ya za ya bijira ya zage damtse lil raddi alal imami abi hanifa radiyallahu anhu wardahu ga yin raddi ga imam abu hanifa Allah ya ƙara masa yadda wani ya zara takobin yi masa raddi imam abu hanifa za a raddi wa qala fihi aidan wa qad yakunu sababu inkar al munkiri jahluhu bi mustalah al qaumi yace haƙiƙa yana zama sababin inkarin munkiri jahilcinsa da islahin sufaye in sun faɗi magana to saboda ya jahilci abin da suka faɗi ma'anar wannan maganar tasu sai ya masu iskari maimakon ya je ya bincika ya ga to wai da suka faɗi maganar nan me suke ne bai bincika ba bai sani ba kawai dai abin da ya iya ya karyata kuma ya karyata radiyallahu ta'ala anhu wa adamu zawqihi limaqamatihim da kuma rashin zauki dandanan mukamansu kama fi kalamu sayyidi Umar bin al-Farid kama yadda yake a cikin zancen sayyidi Umar bin al-Farid radiyallahu anhu fi ta'iyatihi a cikin ta'iyansa wa gairiha da wannan yace fal aqil mai hankali man taraka al-inkara wa ja'ala ma lam yafham min jumlati majhulatihi mai hankali shine wanda ya bayyin musu kuma ya sanya duk wani abu wanda bai fahimta ba a cikin jimlar abubuwan da ya jahilta ai dama ba komi bane sai mutum ya sani ai duk wanda kaga da an yi magana bai san ta ba sai ce ƙarya ne so yake ya nuna ma shi ya san komi amma da mutum ya yarda cewa akwai abin da bai sani ba to ina shi ina ƙaryata abin da ya ji gurin wani ai kawai ya ka ɗauka to wannan na daga cikin abubuwan da ni ban san sa ba ba sai a zanna lafiya ba an tambayi maulakun shehu ibrahim wata tambaya ya ce bai sani ba ya ce bai sani ba wani ya tambayi shehu ya ce shehu da me ake gyara tasbihi idan aka samu ƙari a cikinsa shehu ya ce ban sani ba eh ya ce ban sani ba ce ban sani ba eh to kawai ka ce baka sani ba kai ma an tambayi imam malik tambayoyi da yawa ya ansa kaɗan ciki sauran ya ce bai sani ba a je gobe a dawo ya yayo bincike to kai kuma waye Mr. I know all da an yi magana ka ce ƙarya ne da an yi kai kawai ƙarya ne shine makurin ilimin ka haka yake har a cikin sha'anin ɗariƙan nan idan an zo ana maganganu kan abin da ya sha sha'anin abin da iya baka kai baka iya baka raski nan ba in dai ba kai to kai Shehu Tijjani ne ya aiko ka? Kai fa mai nema ne, za ka ga mutum ko mukamin muridi bai kai ba, wani ma ko ɗari bai yi, kuma sai kan kuma shi ke halattawa ko ya haramta, shi ke gyarawa ko ya ɓata, gurin shi ke sayina, cewa abu kaza eh wannan na Allah ne, wai ka ji wani wai wannan hakarin bata ma ce ba ya karama ba. yaushe wanda bai ɗariƙa ba a san zawiyarsa ba ba a san shehin shi ba a san kawai dai shi ne ɗan dai za a yi taro zai je taro in ana harkar ɗariƙa zai je harkar ɗariƙa can a haya tebul ya haye in ana lissahin manyan ƴan ɗariƙa su sa sunansu a farko abinda ku ƴan ɗariƙa ƴan zawiya kuka sani kan shi kenan ba ku san komai bayan wannan ba ku jin shi a wajen wazifa da zikirin juma'a da harkokinku na zawiya ba ku san shi a nan ba kawai dai inda kuka san shi a sama an ce shi ɗan ɗariƙa ne duk inda za a cuce ku a zalunce ku a haɗince ku bai zuwa wai ba ma ku ganin shi cikin masu taimakon ku a wajen harkokin manya da gwamnati da kwamishina nan kuka san shi wannan ne wai in wani abu ya zo ya rikice a cikin ɗariƙa ya ce a tambaye shi a shi ma ɗan ɗariƙa sai kaga wani babban shehi ya yi wata magana sai kaga wani babban sususu ya zo ya ce to ba mu yadda da wannan magana ba to wannan ba mu karɓa ba uwa ka sai ta sa ka kai wannan abu ai wannan wauta ne ko ko baka ba ku lura da abin da ke faru a zamanin ba sai ka ga wani babban shi ya yi magana arif kamili wasiri nasihi na Allah mutumin kirki almajirin shehu mai gaskiya sosai to kawai sai ga daga cikin mutanen da Allah ya masa buɗi suka fahimci ilimi in sun karanta suna haddacewa ya haddace ka nan ina magana cikin da'iran ƴan masu da'awar ɗariƙa ne sai ga wani wanda Allah ya buɗe mai kan ya mai baiwa yana karantawa yana fahimta yana gane to shi zaton shi wannan abubuwan da yake karanta ya gane to gaya maka akai kan dan ka hata ka to gaya ma akai dan ka hata kashiful ilbas shikenan ka zama dan faida a haddasa ruhul adab da kashiful ilbas da diwani anan faida take aka gaya maka ka tsaffaka sannan kana da shehi in baka da shehi ba za ka taɓa iya zama dan faida da ma'anan faida da shehu yake ne ba to ta ina ka shigo ai ba san kofar ku ba kofar da zaka shigo shine shehin ka shine kofar shehin nan naka kuma ya zama murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan ya zama wannan ya cika wannan shaidan din na shehu to yanzu ka abubuwa duk sun lalace sai wani shehi na Allah ya zo ya magana ko ya ga wani wanda shi kuma ya haddace abubuwa ko ya zo ya ce wallahi ba bai yadda ba wannan maganar a je a tsiye shi an raina mutane shi yasa zaka ga matsaloli ga sun sun yi yawa billahi lazi yana daga cikin dalili na Allah duk an raina su kalilan ne ake kiyayewa saboda ka wannan bala'i malam ha'ina wannan bala'i ina za a tashi sha'anin ɗariƙa yana neman ya zama sha'anin kamar wasa wasa haka ai ai komai yana da tsari yana da ƙa'ida yana da yadda ake yin shi kai muridi kawai ka tsaya kai muridi wanda Allah ya wani tambayi da ya je ya yi riko da wani shehi irin shehin da shehu ya ce a nema da ya zama babba da ya samu daraja a zahiri da faɗi wannan haddace haddacen nashi da wannan abubuwan nashi ba shi ake nihi ba dan duk ka haddace duk ilimai da duk komi da komi me ya amfanin wannan haddasa ka idan zuciya ka babu Allah babu shugaba a cikin sallallahu alaihi wasallam idan baka fahimci lamarin shehu tijjana ba a gani saboda haka gaskiya ina gaya mana mu ji tsoron Allah mu san inda muka fito da inda muke da kuma inda za mu saboda mu samu mu ga mu are lafiya idan ba haka ba to wallahi za a yi ta faɗa mu hadari kada mutum ya shiga cikin fagen da bai sani ba kawai ka tsaya kai muridi ne kai ta kanka kawai babu ruwan ka da kowa sai Allah sai manzo Allah sai shehu tijja sai shehu kawai ka tafa ka kula ka dauke ci kowane musulmi kada ka haɗinci kowa ka tsaya mu gaskiya in an mutu mutuwa in an raye rayuwa yadda Allah ya so kawai ayi amma dai ka ji tsoron Allah a dan halin da ka tsinci kanka ka kuma san cewa ga abin da kake akan shi ga kuma manufar da ka tasa a gaba kake so ka cimmawa ko Allah ya sa mu dace Mm, la siyama shi ce to balle fa balle ma cewa walam yablughna an ahadin min al-awliya radiyallahu anhu annahu amara an-nas bi tarki al-wudu'i yace balle ma kuma labari bai taka rizkan mu ba cewa ɗaya daga cikin waliyan Allah ya umarci muridan sa kasi ayin alwala za su yi sallah dala ka taba ji aw salati ko kuma a ce ya ce su bar sallah aw saumi ko kuma a ce ya ce su bar azumi aw gairiha ko wani wannan mimma yukhalifu shari'atu abadan daga cikin abin da yake saba masa har abada ba za ka je irin wannan bal rasailihim ba haka ba wasiqun su wa kutubihim da littattafan su na fahatun bil amri bit taqyidi al kitabi wa sunnati ta ta kama da umarni akan tsayawa akan qur'ani da hadisi wa ilaji akhlaqihim da maganin halayensu wa amalihim da ayyukansu wa tanqiyatiha da tantance ayyukan a tsarkake su min ad-dasa'is daga makirce makirce wal ilal da illoli alqadi hatu masu suka masu batawa fil ikhlas a cikin ikhlasi wa tahammul aza da daukar cutuwan mutane wa tarkul aza da kuma barin cuta tahammul aza shine tantance da shi yake ga ma madaran shehu tijani ku yi hakuri ku masu haƙuri ne in an buge ku kar ku yi bugu in an zage ku kar ku yi zagi ku bar ma Allah ku yi haƙuri ku masu haƙuri ne tahammulul azaki ɗaukar cuta a cuta a cuta a cuta a zalunta a ai kazari duk abin da za a yi kai ku zama kurma ka zama makaho ai zuciya ta riga ta tattaru wata wata halala ta tunkaru wani sha'ani ta shiga cikin wani lamari wanda in ba gani kai ka zo gurin da aka ce to zanna nan an zo wajen to kai na kai na tsayawa rikici da wani ai dama duk wanda kai masa nisa dole ya ce ka mata duk wanda ka zo da abin da bai fahimta ba dole ya zage ka in mai zagin to kai kuma sai ka ba aikin saboda zagin mai zagi yi abin ka amma ka ji tsoron Allah to kada ka dauka kada ka kasa daukar cutar da mutane za su yi maka a cikin ko mai kai mutane sun cuce in ɗan kasuwa ne kai ka girma aje yaro hiya ɗin ma tuwa-tuwa. Idan mene ko me kai malam. In ma kowa bai cuce ka ba ka haɗa ya cuce Ko mata ka cuce ka ko kuma kai ka cuci kanka. To nawa ma ya muka cuci kanmu. Nan ya yawa ko? To yi kenan kuma ka nahi Allah kuma duk tsadan lamarin Allah kuma ya cuce ka sai an cuce ka kai waye. To amma ka ɗauki kanka kai kakkawai ga ka tsaya ai hada. duk zagin duk kazahin duk sharrin duk kai shiru kawai kai ta tahiya kamar baka ci watar kula azza kai kuma kaka cuci kowa watar kula azza kaka cuci kowa wa zudi da gudun duniya hakikanin abin da ake ce ma gudun duniya shine barin biye masan zuciya da barin saba ma Allah dan biyan bukata wannan kawai shine zuhudu ba ya kaci cin abinci ka kisa riga ka kire ne ne ka kirin aure a wannan ba zuhudu bane wannan ba a san sunan shi ba eh ba san sunan shi malam ya auren kana da dama auri mata hudu ai babban zuhudi ne ma ka ce muke sai yanzu yadda zamanin nan yake haka ko ba haka ba yawwa kana da riguna manya manya ta sassa amma dai ka ji tsoron Allah in kana da kaji dan yayyanka ka ci kuma ka ciyar yawwa kana da kuɗi kashe kuma ka bada yanzu ma da ake zamanin nan gwamnati neman taimako ai babban zuhudi shine ka rika bayarwa abin da ake nihi da zuhudi din a cikin zuciya ne ya zama kana gudun saba ma Allah saboda bai ma son zuciya ba wani abu wannan shine zuhudi yawa ba wai kirkin gishiri da miya yawa dan wahala ne kawai walwara'i da tsantsene wa kaufu wal kaufu da jin tsoron Allah wal khashiyati da tsoron Allah ne وربما كان المنكر عليهم بالضد من هذه الصفات كلها شو yace da yawa zaka ga me yi musu faye musu yana cikin kishiyanta wa'annan halayen gaba daya ba tsoron Allah babu kamewa babu gudun duniya kuma yana cutan mutane kuma an cuce shi bai hakuri amma kuma shi ke taba na Allah wanda yanzu nan zaka zo ka taka mai kawa in ya hambare ka he kafasa goshi wai shine kuma wani na Allah wali wanda ya narke ya bace bai san komai ba ya Allah sai magana ya ce to ba mu karba ba to ka ku karba mana wa rubbama takallama al-arifu fi nazmihi da yawa zaka ga arifi yayi zance a cikin waƙensa aw gairihi ko kuma a cikin wani waƙe wato nasari kenan zube ala lisanil haqqi abu sa harshen gaskiya tabaraka wa ta'ala yana magana ne wato a harshen Allah subhanahu wa ta'ala rubbama takallama ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da yawa yake yin magana in yayi fana'i a Allah sai ya zance da irin zancen Allah idan ya fana'i a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya zance da irin zancen shugaba alaihi salatu wasallam ba wai shi ne magana bane ba a halin nan da yake magana a cikin shi shi ya bata akan kansa shi ma ba shi yana magana a cikin a cikin warba ma takallama ala lisanil qulub da yawa he magana akan harshen qulubi he magana akan harshen shehu tijani fa yuzunnu ba'dhum anna zalika ala lisani ko sai wasu su yi zaton cewa wannan zancen yayi shi ne akan harshen sa a'a yayi shi a cikin harshen abin da yake so ne abin da ya kare a ciki shi yanzu bai bai san da kanshi yake ba bai san kanshi ba ya kare a cikin abin da yake so to da haka bai ganin kanshi bai ganin ra'ayin shi bai da wani sauran zaɓi akan kanshi bai da sauran zaɓi akan kanshi shi ne abin da ake magana eh bai zunna ba azhum anna zalika ala lisanihi huwa fa yubadiru ila al-inkari sai su gaggawa zuwa yi masa inkari fa faham ka fahimta ya kawo wata kissa a cikin a al-fawz wan najat ko mun taba karanta ta wani bawan Allah yana zanne da almajiransa sai yayi wata magana daga cikin irin maganganun zafi Allah subhanahu wataala eh wanda ke dawo sai suke ce masa ai mun ji ka faɗi magana kaza ka ce kaza sai ya ce amma kuma da na faɗi maganan nan kuka kyale ni wannan magana ai barin musulmi ai shirka ne da Allah wannan ai da kun sare min kai da Allah ya ba ku lada shikenan ka san muridi ɗayan ya ce ma ɗayan ba ku eh ba ku next time za mu haɗu kawai aka tanaji adda aka aji shi ke nan wata rana ana nan sai hali ya kama shi da ya shiga wannan halin sai suka je yana faɗin jalla sha'ani wa azza kibriyai wa la ilaha gairi ya ce kai abin jefa ya dawo ce ce zaro aka zaro mai ƙarfin halin ciki ya zari ya shafta ta a saitin waya kawai sai ga kamar ya fari inuwa kamar dai ga inuwa nan ka sare ta isa ta lotsa inuwa kuma na nan lahiya sai ce mai kai ka mu gani shi ma ya kwatanta ya ga haka ce mai zata akwai matsala da ya dawo daga wannan hali ya watsake suka ce ai irin abin nan da aka shiga kwanaki muka yi magana yau ma an ƙara shiga shi ya ce to me yasa ba ku yi abin da na ce ba suka ce mun yi ya ce to me yawa ru suka ce ai gani maka kaban mun sari inuwa ya ce ai inuwa ce iyaka take to a lokacin da shike wannan magana shi ba shi bane ya ƙare a cikin Allah to Allah ma ya ta dalli jikin itaciya tana magana ta kira annabi Musa ko itaciya ita ce Allah ai Allah shine Allah ko da ya zo bakin dutse ya hango wuta da ya zo wuta Allah ya gani ko ko da ya ta taka dutsen tsurin sai na Allah ne a gurin ko ko dutsen shine Allah Allah ne ita dalli a gurin saboda da Allah mun ka fahimta abu man duk ga abu nan gurin kawai musu da inkari da rashin rabon cimma abu ke sa ai tamsawa duk wanda kaga ya musa din nan bai cikin wanda za ka samu abu kai kakka biye mashi rabu da shi da Allah ya taƙaice ya takure kwakwalwar shi ta takure ta takure so yake ce wani abu ba Allah bai iya yi to in ba haka ba me ya za a yi Allah yi ta dalli jikin taciya taciya ta yi magana ta kira Musa ya zo dutse yi magana kuma shi kenan kuma mutum ɗan adam wala kada karramna bani adam kuma ba za a yi tajalli a jikin shi ba an yi tajallin hana ومن كاسية طريق القوم ينا daga cikin kasiya ta dariƙan sufayi annas sadi cewa mai gaskiya min al-muridi ne daga cikin muridai idza da kala dariqahum idan ya shiga cikin tafarkin su ya rufu jami'u masalahu alaihi yana sanin dukkan abin da suka yi islahi gare duk fasarorin sa da ma'anonin su na zancen su bil kasiyati da abin da suka keɓanta da shi min awwal qadamin yad'uhu ila dariqihim tun daga farkon kafar da ya taka a cikin tafarkin su hatta ka annahu al-wadi'u li zalika al-islah hay ya zama kamar shine ya rubuta wannan islahan da an ce suluki jazba fana'i maizi sukuru sahabu mahau me da amsa idiya san da ake yi yadda ka san ma shi ya rubuta haka ake bukata ehe to walaisa zalika da gairi sadiqina fi dalibin tariqi wannan ba a samun ya a gurin waɗanda ba masu gaskiya ba a cikin neman tafarkin zufaye wala gairihim min ahli sa'irul ulum ba a samun wannan a gurin wasu daga cikin ma'abota sauran ilimai wala budda lahum min shayhin babu makawa gare su su riko da shehi yuwaffiqhum da zai datar da su ala maslahi ahli maslaha ahli zalika ilmi akan maslahi na ma'abota wannan ilimin ma'anonin zantuka su da fasarorin su sun faɗa kama huwa muqarrar fi kutubil mutakallimina kama yadda ke tabbatacce a cikin littattafan malaman tauhidi a wal manaiqati da malaman manik mabota firji ko wa halli hindisati da injiniyoyi ko summa innahu cewa sannan cewa shi kada ya kunu zalikal kalam allazi ankarahu ba'dahum ala zalikal wali yana iya zama cewa wannan zancen da bangaren masu musu suka musa ma wani wali masalan madasusan alaihi kamar wani abu ne wanda aka yi masa tafsi a cikin shi a cikin littafi kutubihi a cikin littafi kitabihi a cikin littafin sa aw muftaran alaihi ko kuma aka yi masa kage tafsi shine malami ya rubuta littafi sai a samu wasu su ƙara wani abu a cikin littafin wanda ba shi ya rubuta ba dan su yi mai kazahi su bata mai suna kama wa azalika fi kutubi shaykh muhiddin ibn al-arabi kamar yadda ya auku a cikin littattafan shaykh muhiddin ibn al-arabi al-hatimi radiyallahu anhu mai hikam ko fa innahum ay mai fususul hikam fa innahum domin cewa su da su alaihi jumlatan min al-umuri sun yi masa dasi tushe na da yawa daga cikin al'amura al-mukhalafati li zahiri shari'ati wanda abubuwan sun saba ma zahirin shari'a fi kitabil futuhat al-makkiyya a cikin littafin sana al-futuhat al-makkiyya wannan babban littafin allati allafaha radiyallahu anhu wanda shi din ya wallafa radiyallahu anhu wa fi fususi haka nan kuma san masa darsi a cikin fususul hikam aidan dada allazi allafahu radiyallahu anhu wanda shi din ya wallafa radiyallahu anhu kama qala hu shehu badruddin bin jama'ata kama yadda shehu badruddin bin jama'ata ya fada wa ghairihi da wani shi wa kama ali fi ba'd kutubi walam shehu ibrahim yace kamar yadda ta auku gare ni ni ma a wani bangare na littattafai na amman tafsir eh haka shehu yake kama wa ali fi ba'd kutubi kamar yadda ya auku gare ni a cikin wasu littattafan nawa an min kama marrat al-isharatu ilayhi awail hadha al-kitab kamar yadda dai yan manuniya ta yi nuni gare shi ga wannan magana din a farko farkon wannan littafi intaha alhamdulillah to da ka an musu Allah ya sa ku ciki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على
الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله